أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta wato bonfere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan a yau muna tara ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da goma ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2020 wato da biyu kenan muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya wato abin nan a aya ta 43 zuwa aya ta 44 a cikin suratul anfal a shafi na 182 a yau da Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور نعم كما يدعى الأداة تقباتا أينزمنا فسر كلمومي دا آية تقمسا سنمو داوزوا غا بينن دا آية تقمسا واتو أي تفسير نمعاني المفردات سنة أذوذوا غا المعنى واتو الإجمالي malamai suke cewa mai jalali ne ya ce wa idh yurikumuhum a lokacin da Allah ya nuna muku su ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minnai idhil taqaitum lokacin da kuka hadu da su su rai qalilan ya nuna muku su yan kadan nahwa sab'ina aw mi'a an gane ko mutum saba'in ko ɗari kamar yadda a jiya muka ce ba mu samu dalili ba akwai wasu asar da ake ruwaitowa daga abdullahi ibn mas'ud wanda ke dole sai an tantance shi in sun inganta cewa suna ganin su kamar mutum saba'in ne ko ɗari wa hum alfun su mutum dubu ne li taqdimu alaihim dan saboda wato ku fuskance su da yaƙi kenan wa yuqallilukum fi a'yunihim Allah yana karantar da ku a cikin idon su li yaqdimu dan su fuskance ku wala yarji'u an qitalikum kada su dawo daga barin yakar ku an gane ko wa hadha qabla iltihamil harb mai jalali ne yace wannan kafin yaƙi ya cunkushe ne falan maltahama lokacin da jama'a biyu suka shiga juna arahum iyahum mislaihim sai ya nuna musu su tamkar su kama fi ali imran kama yadda zo a cikin suratu ali imran za mu zo bayani akan wannan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ayn ko ko tarawnahum mithlaihim ra'yal ayn a riwaya ta imamu nafi' da Abu Ja'far da Yaqub wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar wannan shine abin da yazo a cikin suratu wato Ali Imran bayani zai zo daga baya li yaqdi Allahu amran kana maf'ula dan saboda Allah ya zartar da al'amari an gane ko ya hukuntar da al'amari wanda yake kana maf'ulan dama ya kasance abin zartarwa wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ne ake mayar da al'amurra ko wa ila Allah tarji'ul umur a ta Imam Hamza da al-Imam Al-Kisa'i da Imam Khalaf da Imam Yaqub sun karanta wa ila Allah tarji'ul umur ga Allah ne al'amurra suke komawa kuma ga Allah ne ake mayar da al'amurra kinan in mun kalli akwai wanda zai dauka al'amari ya mayar da shi zuwa ga Allah to nan ta fuskar fa'ili kenan shi al'amari ya zama maf'ulun bihi domin an mayar da shi na sannan a lokacin da shi al'amari a lokacin da shi al'amari yake tafiya sai ya zamanto lokacin da yake tafiya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to wannan ana hankalta ma kamar al'amarin yana komawa ne zuwa ga Allah a lokacin da yake tafiya kamar ba wani ne ya mayar da shi ba ma'ana an kalli kamar an tura mutum ne to idan an tura mutum an kalli wanda ya tura shi to nan ya zama to maf'ulun bihi in an kalli dan adam yana tafiya da kafafuwansa to nan sai ya zama to ya zama to a matsayin mi a matsayin fa'ili shi yasa waɗannan kira'o'in ba su ci karo da juna ba wallahu ta'ala a'lam to sai mu dawo akan maganar mu da Allah ce wa idh yurikumuhum lokacin da Allah ya nuna muku su nan ru'ya ce abinda ake kira ru'ya wato basariya idan muka duba akwai ru'ya hulmiya akwai ru'ya basariya in an ce ru'ya hulmiya shine gani wanda yake a cikin mafalki akwai ru'ya basariya gani na ido wanda kake gani da idonka sannan akwai ru'ya kalbiya wadda take da alaka da zuciya kamar ta zato to waɗanga daban-daban suke in an ce ru'ya basariya tana da maf'ulun bihi guda in an ce ru'ya hulmiya wasu sun kace tana da biyu wasu sun kace tana da ɗaya amma ru'ya zanniya kalbiya sun kace tana da guda biyu to kaga wannan magana ce ta malamai shi yasa anan da anka ce idh yurikahumullahu fi manamika qalila nan kaga da anka ce Allah ya nuna mai su cikin mafalki nan ru'ya ce hulmiya ba ana nufin ya gani da idonsa ba amma ya gani a cikin mafalki to da yake wannan ru'ya sun yi sabani kanta wasu sun ce tana da maf'ulun bihi daya wasu sun ce tana da maf'ulun bihi biyu to da anka ce yurikahumullahu sai ya zamanto an ƙara mishi alhamza to shi ko fi'il ya ƙara mai alhamza yana buƙatar mi yana buƙatar ƙarin wato maf'ulun bihi na uku kenan in ɗai gare shi yanzu biyu za su zama in biyu gare shi za su manto uku shi yasa wanda sun ce biyu gare shi wato abin nan suka ce ɗai gare shi sai suka ce to da an ka ce yurikahumullahu kenan ka din nan shine maf'ulun bihi al-awwal an gane ko hum kuma shine athani an gane ko kalilan sai ya zamanto a matsayin hali amma wanda suka ce biyu yake ɗauka na ɗauka na uku sai suka ce ka shine na farko hum shine maf'ulun bihi na biyu kalilan shine maf'ulun bihi na uku ba hali bane to amma nan da an ka ce wa idh yurikumuhum wagga mun ka ce ita ce basariya basariya wadda ake gani da ido to ita maf'ulun bihi guda take bukata kenan wa idh wato sai zamanto in an ƙara mata alhamza ra'ahu ya ganshi arahu ya nuna mishi shi kenan nan ta zama tana bukatar maf'ulin bihi biyu to wa idh yurikum lokacin da Allah yake nuna muku hum su sai an ka ce yurikumuhum asalin shi wa idh yurikum iyahum amma saboda an zo da wawun wannan wawun miye sunanta sunanta wawul ishba' ishba'u harakatil mim in baka santa ba wani da an ce wawun shi cikin larabci guda ya sani akwai wawul atfi akwai wawul hali yanzu ga kuma wawul ishba akwai waw waw waw waw to sunanta wawul ishba ta zo a cikin suratu wato hud kenan qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indih fa ummiyat alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihuna sunan wagga wawun wawul ishba'i to Allah yake nuna muku kafin dai a takaice kenan ku ku ne maf'ulun bihi al-awwal su kuma su ne maf'ulun bihi na athani don saboda an ƙara mafi'ilin alhamza wato in mun ce alhamza asalin shi arahu ne yurihi nan dhamma tana nuna fi'il ruba'i ne wa idh yurikumuhum lokacin da Allah yake nuna muku kafirai idhil taqaitum lokacin da kuka hadu da su fi a'yunikum a cikin idon ku qalilan suna yan kadan wa yuqallilukum fi a'yunihim Allah kuma yana karamtar da ku a cikin idon su kaga kenan nan kowace jama'a daga cikin su guda biyu Allah ya karantar da wata izuwa gare ta su kafirai an nuna musu musulmi 'yan kaɗan ne saboda sai su ga cewa a ba wai dama musulmi su kafirai sun fito su dubu da wani abu ko dubu da abin nan da ɗari uku su ko musulmi sun fito su ɗari uku da wani abu to kenan kaga adadin kafirai ya numka su ko ko dubu da ɗari ɗaya kamar yadda dai riwaya ciki samun sabani to amma dai adadin kafirai ya numka to ya an kai an ce kuma Allah ya karamtar da su ga mumini alhali ai mumini kaɗan ne a'a kowane Allah ya ƙara karamtar da su ma'ana tare da cewa su musulmi 'yan kaɗan ne to kuma sai Allah ya ƙara karamtar da su don ba a cewa misali ga dubu ga ɗari uku ai an san da makon hange su za ku ga 'yan kaɗan ne to amma kuma sai Allah ya ƙara karantar da su shine ake nufi da karantar su anan amma wa yuqallilukum fi ayunihim wato amma su musulmi ba su kai adadin kafirai ba su ɗari uku na sai aka mayar musu da kafirai 'yan kaɗan to shine malamai suke cewa a cikin wannan aya ko waɗannan ayoyin sai da Allah ya bayyana waɗansu abubuwa waɗanda galibi a cikin tsarin alkur'ani bai cika kula da su ba shine alkhuttal harbiya galibi ƙur'ani bai cika damuwa da wuri ba bai cika damuwa da rana kaza ba ko wani abu a'a ƙur'ani yana amfani ne da wanda ya aikata abu da kuma me za a fahimta na alkhairi ga wanda ya aikata sakamako na alkhairi aiki na alkhairi da kuma wanda ya aikata aiki na sharri amma a yakin badar sai ƙur'ani ya shiga cikin tafasir ma'ana abubuwa detail waɗanda galibi bai a taɓa shiga cikinsu ba daga cikin abubuwan ya faɗi wurin da su musulmi suke da kafirai idh antum bil udwati dunya sai malamai suka ce me amfani alhali alqur'ani galibi bai cika kula da wuri bai ce a'a wuri kaza sai sun ka ce nan dan saboda a nuna lokacin da musulmi suke wannan wuri halin da suke ciki a zahiri bai ba su da ba su ci nasara domin suna wuri mai nisa garerai babu ruwa gasu suna cikin matsala to sai Allah ya nuna kenan kamar yanzu wanga darasi da ake son a bamu idan muna son mu yaki ma ya kamata mu zabi wuri mai kyau kuma zahiri kudrar Allah ta bayyana ta cewa wurin da suke bai ba su wato damar su ci nasara domin an ce al'udwa ko al'idwa kamar yadda muka yi bayani malamai suke cewa shine wato ashattul wadi an gane ko ma'ana gefen kwari ko kuma shafiruhu in an ce shafir da shattu duk ba'ar su guda sashen wato abu sannan kuma insular wasu kira shi diffa diffa da gado ana nufin sashen shi to suna wannan wuri waɗansu malaman luka suka ce an sanya mata suna ma al'adwa ko al'idwa ko al'udwa li'annaha adat an gane ko ma alwadi domin ta ƙetare ruwan da an nan garwahi an gane ko ta jawaza ta sai ta ƙetare shi an kai mata al'udwa ko al'idwa ashe daga ƙetare yawa ne haka waɗansu malamai sun ka faɗa to kaga qur'ani sai ya faɗi wurin da muminne suke da kafirai dan a nuna maka cewa ashe ga wuri inda muminne suke babu bai ba su da su ci nasara inda kafirai suke shi zai ba su da su ci nasara amma ba su ci nasara ba dan saboda haka qur'ani yayi kula da faɗar wurin da suke wallahu ta'ala a'lam malamai sun kai bayanin wannan to amma Allah ya karamtar da su Allah ya karamtar da muminai mi yasa saboda kowanne daga cikin su ya ga wani dan kadan amma kuma a cikin suratu ali imran malam yace to lokacin da anka hadu sai anka maida mu kowa adadin shi to nan menene hikima yanzu su muminai ko da anka hadu sai sun kaga a to ai sun yi kafirai yawa ai kafirai sun fi su yawa to lokacin da suka ga kafirai sun fi su yawa me za su yi za su kama jikinsu ma'ana za su natsu za su ƙara kuzari da karsashi don su ci nasara su ko kafirai lokacin da aka haɗu a sai sun kai mun limka su kawai sai suna ganin ai babu wata matsala waɗanda 'yan tsiraru kai tsaye za mu ƙari da su sai Allah subhanahu wataala ya sa sun karagwance to wannan shine hikimar da can kafin a haɗu aka nuna ma kowane shi ɗan kaɗan ne amma kafin bayan an haɗu sai aka nuna musu su akan hakikanin su wannan shine abin da malamai sun ka tafi akan shi duk da yake aya ta cikin suratu Ali Imran ita malamai sun yi bayani a kanta game da fassarori wanda zaka iske akwai fuskoki fuskoki waɗanda sun kai fuska guda kusan bakwai zuwa takwas waɗanda an ka faɗa aya ta qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlihim ra'yal ayn ko tarawnahum mithlihim ra'yal ayn in an ka ce yarawnahum ita ce qira'a ta jamhur tarawnahum ita ce qira'a ta nafi' da abu ja'far da yaqub to waɗansu sun ka ce qad kana lakum ya kasance gare ku lakum innan waɗansu sun ɗauke shi yahudawan madina ake nufi waɗansu suka ce a'a nan qad kana lakum ku mu'minnai ake nufi al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbai a wannan lokaci sannan qad kana lakum waɗansu suka ce a'a su kafirran makka ake nufi kaga nan lakum kin nan ta ɗauke uku shine yasa akwai ta'thiri na ad-dama'ir fi tafsir sannan hal yumkinu al-jam'a aula wannan bincike ne inda aka iya jam'i a hada su sannan aka ce fi'atun tuqatilu fi sabilillah akwai al'amari akwai aya akwai jama'a wadda take yaƙi dan Allah wa ukhra kafiratun ai wa fi'atun ukhra sai bai kawo shi ba kafiratun ita ko tuqatilu fi sabili shaytan sai bai kawo shi ba akwai jama'a guda wadda take yaƙi don daukar da kalmar shaytan kamar da yace alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan innaka da shaytani kana da'ifa sai Allah ce tarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn to kaga nan tarawnahum an gane ko mithlaihim ra'ayal ayn waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ka ce tarawnahum domiri yana komawa ne zuwa gawa a ƙira'a ta nafi da ƙira'a wato ta abu ja'far da ƙira'a ta yaƙub suka ce tarawnahum ku kafirrai kuna ganin su mithlaihim wato tarawnahum ku kafirai kuna ganin masu imani mithlaihim sun fi ku yawa ma'ana an riɓanya muku muminai sun zamanto biyu wanda malamai sun ce lokacin da an ka shiga cikin juna shi yasa sai suka ji tsoro don a jifa musu tsoro waɗansu malamai suka ce a'a tarawnahum ku kafirai kuna ganin kanku mislaihim kun ribanya muminai dan saboda ku ji karfin zuwa wajen yaki ko kuma tarawnahum ku muminne kuna ganin kafirai mislaihim sun ribanya ku biyu lokacin da aka fara yaki ko kuma tarawnahum ku muminne kuna ganin kanku mislaihim kun fi kafirai su biyu lokacin da mala'iku suka shiga cikin ku maganganu ne na malamai da akwai ƙarƙashin wannan aya shi yasa idan ka ji fassara guda kawai ka sani ka ƙara bincike in ka ji wani ya saba ma me dalilin da yasa ya saba maka almuhimmu dai qur'ani ya faɗi wa yuqallilukum fi a'yunihim li yaqdi Allahu amran kana maf'ula muka ce don Allah ya zartar da ya hukuntar da wato kaima ta alqada tana iya ɗaukan ma'ana fiye da goma a cikin alqur'ani mai girma in ta zo cikin siyaki ka koma cikin alwujuh wan nazair na imamu dama gani kaga ko nawa kalima ta alqada take nufi li yaqdi Allahu amran dan Allah ya zartar da wani hukunci kana maf'ulan ya kasance zartacce to ai ya kamata a ce li yaqdi Allahu amran sai yakunu maf'ulan sai ya ce kana maf'ulan to abinda ya riga an zartar da shi to ya za a ce kuma a hukumtar da shi sai malamai suka ce a'a li yaqdi Allahu amran dan Allah ya zartar da hukunci kana maf'ulan ya kasance can a wajen Allah subhanahu wata'ala can a wajen Allah subhanahu wata'ala maf'ulan dama Allah ya zartar da shi ma'ana rubutacce ne a wajen Allah subhanahu wata'ala domin abinda an hukumtar da shi an gane ko bayewa a ce kuma zuwa gaba za a zartar da shi a'a a cikin lohin mafuz zartacce ne a wajen Allah amma yanzu na Allah yake son ya bayyana shi ga bayin shi sai muka ce nan al'amuru kamar yadda bayani ya gabata jiya al'amuru umurni na ana nufin abin da zai faru ba al'amuru bi ma'ana ba wato istida'u fi'ilin umurni na Allah wanda ake cewa akwai shi cikin Qur'ani domin Qur'ani ba halitta bace magana Allah ce Allah ba halitta bane kuma magana sa ba halitta bace kina sai zaman to nan al'amuru jam'in shi al'umuru ba al'amuru ba wanda jam'un shi al'awamiru mu fahimci wannan da kyau wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ne kadai turja'ul umur ake mayar da al'amurra a qira'a ta jamhur a qira'a ta Imam Hamza da Kisa'i da Khalaf da Yaqub wa ila Allah tarja'ul umur ga Allah ne wato al'amurra suke komawa to kanan sai an ka kaddaba ana iya cewa tarja'ul umuru ila Allah amma sai an ka ce wa ila Allah turja'ul umur me yasa an kai at-taqdim wa at-ta'khir to na farko sai mu dibi an-nahiyal lafziyya in an ka ce nahiyal lafziyya ta fuska abin da ya shafi kalmomi da lafuzza to dan ta dace daidai da fasila ayoyin da sun ka gabace ta tun daga ka gani Allah subhanahu wataala ke cewa wa in tawallu wato wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu wa fa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in intahu fa inna Allah bima ya'maluna basir kaga ya kare dara'un wa in tawallu fa'lamu anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir ya kare dara'un wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in hadwa karshen aya yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir ya kare dara'un id antum bil udwati ad-dunya da anka zo wa inna Allah la sami'un alim sannan aka zo idh yurikahum shi ya kare da mimun idh yurikahum Allahu fi manamika qalila walau arakahum kathiran la fashiltum wala tanaza'tum fil amr walakin Allah sallam innahu alimun bi dhati sudur kaga ya kare da ra'un to kaga inda an ce tar wa turja'ul umuru ila Allah sai siyakin lafazin ta fuskar lafazin ba zai fasir ba za ta zama daidai ba amma da an ka ce wa ilallahi turja'ul umur sai zaman tuna an hankalta ma irin yadda waɗancan sun ka aje su aji ita ko mimun akwai ayoyin da sun ka gabata waɗanda can farkon sura da sauran tsakiyar sura wanda kuma su ko su za su karewa da mimun da nunun wallahu ta'ala alam ta fuska ta biyu sai ta fuskar ma'ana wa ilallahi turja'ul umur ga Allah ne kadai ake mai da al'amurra sannan kuma wa ilallahi tarji'ul umur ga Allah ne kadai al'amura suke komawa in mun dauki qira'ata Hamza da Kisa'i da Khalaf da Yaqub to menene wannan fassara din lalle ga Allah dai muminne masu imani ga Allah dai suke mai da al'amarin su ba su mai da al'amarin su zuwa ga wani muminne masu imani ga Allah dai suke mai da al'amuran su sannan kuma lalle al'amura suna komawa ne zuwa ga Allah hakikatan sannan kuma so su kafirai ba su mai da al'amarin su zuwa ga Allah a'a ƙarya ne idan ta iya iyaka tika tika mi tik shine wato za a bai da al'amari zuwa ga Allah a nan duniya in ta ɓace ga Allah ake komawa shi yasa idan ɗan adam lokacin da an kai coronavirus a ƙasar italiya aka yi amfani da doktorori aka yi amfani da wa aka yi amfani da wa aka yi amfani da kowace hanya ƙarshe sai an ka mai da al'amari zuwa ga Allah an ka ce a fito a yi sujada a roki Allah ya ɗauki musiba da bala'i shi yasa idan mutum ya je yana da kuɗi ya je neman magani a kasashen turai ya je america ya je misali india ya je ina ya je canada ya je australia ya je dubai ya je tunisia ya je morocco duk taƙiya sai a dawo a ce a yi na allah ko matarka ta ce sai ka je farmasi in ka ce mata a ga magani an ce yana aiki ta ce a ita bata da shi ba a je ai wannan a je ai wannan a je ai wannan duk in an kai an kare sai a ce a je ai na Allah wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ake mai da al'amura duk in ta ɓaci dole sai an koma hatta da kafiran da suke cewa musu da akwai Allah ba zin sun shiga cikin bala'i zaka sun ce oh mon dieu sannan kuma ko ku ce oh my god ashe sun yarda akwai Allah ƙarya suke yi wa ila Allah turja'ul umur kuma komi abinka idan mala'ikin mutuwa ya zo zai ɗauke ka ko kai shugaban ƙasar duk duniya ne ko kai kai kafi kowa kuɗi duk duniya ko kai kafi kowa ilimi na kere-kere duk duniya na duniya kenan ko kai kafi kowa ilimin addini na duk duniya ko ma mi kake takaba da shi a duniya idan Allah ya ce mala'ikin mutuwa ya kawo ka mu gani zaka yarda ko ba zaka yarda ba kenan ku dole zaka zo tunda ba kai ka halicci kanka ba shi yasa Allah ce falamma in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin idan an kamar da kai zuwa ga Allah cikin kabari Allah zai ma hisabi kuma in an tashi dole Allah zai maka hisabi in wuta wuta in aljanna aljanna dole dai ga Allah za a mai da al'amurra kuma ayoyin da suke bayani kan wannan suna da yawa a nan duniya an mai da al'amari zuwa ga Allah fa idza rakibu fil fulk da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din falam balajahum ila al-barri idza hum yushrikun alahira kuma Allah yake cewa limanil mulku al-yawm kowa zai tsaya yayi shiru sai ce lillahi al-wahid al-qahhar dole za a mai da al'amari zuwa ga Allah ko an ki ko an so Allah subhanahu wataala ya samu mai da al'amari zuwa ga Allah tun ba ta ɓaci ba يا أيها الذين آمنوا
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فاثبتوا واذكروا الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نعم يا ايها الذين امنوا ما لن يربوتا mai jalale ne ya ku da kuka yi imani kenan idza laqitum fi'atan idan kun ka hadu da jama'a kenan jama'atan kafiratan jama'a wadda take kafira wadda ta mutunce ma Allah fasbutu ku tabbata liqitalihim don yakar su wala tahzimu ka kuragwance kenan wazkurullaha kathiran ku ambaci Allah wato ambato mai yawa kenan ud'uhu bin nasri ku roki Allah ya ba ku cin nasara la'allakum tuflihun wato don ku samu rabauta duniya da lahira don kan mu ce la'allakum tuflihuna ku ci nasara wani ya ce kuma mun ce ku roki Allah nasara kuma don ku ci nasara eh muna iya cewa don ku rabauta duniya da lahira ko don ku samu nasara duniya da lahira tunda in kun roki Allah kuna bukatar Allah ya karba muku to sai mu dawo akan tsarin mu ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani an gane ko wato duk lokacin da za ku ji ya ayyuhal ladina amanu ta zo a cikin alqur'ani to ko ya zamanto abin da zai biyo baya shine hani ko ya zamanto abin da zai biyo baya shine umurni ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani malaman da suke kula da alaka tsakanin aya da aya sai suka ce to wannan ayar menene alakar ta da waɗancan ayoyin domin an riga an yi zancen yaƙi an faɗi yadda aka yi an faɗi yadda aka yi yaƙin badar da irin yadda Allah subhanahu wataala ya taimaki muminai tare da cewa abin bai ba su dama bai ba su damar su ci nasara ina fata an fahimce ni sai Sheikh Ibn Ashur a cikin At-Tahrir wa Tanwir yake cewa lamma arrafahumullahu bi ni'amih lokacin da Allah ya bayyana ma mu'minnai ni'imominsa an gane ko wa dalaila inayatihi ya nuna dalilan da ke nuna ya kula da su wa kashafa lahum wato an sirrin min asrari nasrihi Allah ya yi kuranye musu inji malaman zauri ba Allah ya yayi musu yayi musu bayani daga sirri ma'ana ya bayyana musu wani sirri daga cikin sirrorin da ya ba su suka ci nasara an gane ko abin nan Allah subhanahu wataala nasrihi iyahu sirrin da yasa Allah ya taimake su yace sannan wa kaifa khadhala a'da'ahum yaya ne Allah ya kaskantar da makiyansu wa sarafa wa sarafahum sannan Allah subhanahu wata'ala ya juyar da su kafirai ko su muminai an azahum daga cutuwar su ma'ana ya juyar da cutar cutar kafirai ma'ana zaluncin su daga muminai fastatabba lahum an-nasr sai an-nasr nasara fastatabba lahum tattabbata gare su ma'a qillatihim tare da suwa suwa su muminai yan kadan ne wa kasrati a'da'ihim kuma kuma tare da cewa kafirai sun fi su yawa yace aqbala fi hadhihi al-aya bayan Allah ya bayyana wannan yadda an kai yakin da komai da komai to yanzu Allah ya fuskanci masu imani an gane ko ala an ya'murahum ya umurce su bima yuhayyi'u lahum an-nasr ga abin da zai zamanto sanadiyyar cin nasara gare su fil mawaqi'i kulliha a duk wurin da suke a duk wurin da suke to kaga nan wannan shine munasaba ma'ana bayan Allah ya nuna musu wurin da ake bai ba su damar su ci nasara adadin su bai ba su damar su ci nasara makamman su bai ba su ba su damar su ba su ci nasara don su su fito wajen yaki ba sannan kuma ba su komai dai ga alamu su ne abba za su ci nasara ba amma sai Allah ya ba su nasara to yanzu sai Allah ya ba su yanzu nan Allah na son ya ba su dama ya yi musu bayanin abin da koyaushe aka samu matsala to ga ka'idar za a yi aiki da ita in ana son a ci nasara kamar ka'ida ce yanzu za ku iske malamai idan suna son ɗalibi ya gane ilimi malamin da yake son ya gina ka sai ya baka ka'idodin ilimi masu amfani ya baka ulumul ala wal qawaidul ilmiya sai kaga cikin ɗan lokaci kaɗan ka samu karatu mai amfani mai kyau amma malamin da baya kaunar ka ko ya san qawaid wani lokaci ba zai gwada masu ba sai dai ya gwada masu soyansa da ƴaƴansa da yake so saboda su zan wani abu gobe amma kai ka tambaye ka lalace Allah kai mu tsari da wannan mummuna mummunan aqida to Allah zai ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku da kuka yi imani idza laqitum fi'atan idan kuka hadu da wata jama'a ta kafirai fasbutu ku tabbata fasbutu ku tabbata an gane ko as-sabat asalin shi kalma ce wadda tana nufin bi tana nufin lazimta wuri guda amma nan sabata ya subutu ake cewa ya tabbata amma da ana nufin ku tabbata a wurin halin yaƙi luzumul makan an gane ko duna taharrukin wala tazalzul ma'ana ka lazimci wurinka ba tare da ka motsa ba kai abu ana kiran shi as-sabat tabbatar jiki sannan kuma fasbutu ana nufin a'a ribatatul jashi ku tabbata ma'ana ku zamanto jarumai domin akwai tabbata ta zuciya akwai tabbata ta jiki shi yasa a cikin yaki akwai al-i'dadul maddi akwai al-i'dadul ma'nawi akwai yadda ake shirya al'umma wajen yaki sojoji kafin su je wajen yaki sai an koya musu an ba su training sannan sai an ba su ingantatta aqida wadda ba sa jin tsoron su yi gudu haka al'ummar da 'ya'yanta za su je wajen yaƙi sai sun ga an ba 'ya'yansu makamai da kayan yaƙi hankalin su yake kwantawa sannan kuma sai an ba su al'idadul ma'anawi a nuna musu 'ya'yanku ko sun mutu wajen yaƙi ba ku yi asara ba saboda sun mutu ne akan hadafi ingantacce kuma sun mutu akan ɗabi'a ingantatta kuma waɗanda al'umma ne za ta yi alfahari da su dole sai ana buƙatar al'idadul maddi wal ma'anawi ina fata an fahimci ne to fasbutu dai ku tabbata zukatan ku su tabbata sannan kuma jikin ku ya tabbata shine wannan wannan yana nuna cewa kenan kada ku juya ku bada baya kuma kada ku ji tsoron su kenan ana son a samu as-sabatu al-hissi a samu kuma as-sabatu al-ma'nawi sabatu al-hissi shine tsayuwar jiki al-ma'nawi zuciyarka ta tabbata duk waɗanda abubuwa ana buƙatar su shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya hana a juya a bada baya fasbutu yana nufin mi ku tabbata kenan kada ku yi mi kada ku juya ku bada baya wannan ma'ana kuma ya zo karar a cikin wannan sura Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqaytumul ladina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar har ya nuna cewa juya wannan a bada bayan daga cikin kaba'ira wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir kaga duk abinda an ce Allah ya hushi da kai to malamai sun cewa alamun kaba'ira ne sannan duk abinda za a tsoratar da kai da narko a ce jahannama zaka to an san kaba'ira ne ko da bai kai ga kafirci ba ina fata ana fahimta ta to fasbutu ku tabbata sannan kuma fasbutu zukatan ku su tabbata in za a wajen yaki ba a buƙatar a ce a'a zukata ba su tabbata ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da cikin aya zaka ji Allah ya ce wa harridil mu'minin ka motsar da mu'minnai anan cikin anfal sai faɗi akan mi za a motsar da su ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital a yi khutuba a kwadaitar da mutane da aljanna a nuna musu falalar jihadi da irin abin da Allah ya yi masu jihadi tattali wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أنونا مسو فلل الجهاد كما أين سوزا سامو تشن نصر الله دي سنيا مسو البركة دشيني ذا أسامو تشن نصر أكارك أسادة غمكيا كسوزو سباو يمونك أساشا مسو حلا كامو سيكا غمتاني هنكالي نسو ياتاش سيكا غمتو أن أدم ينزو أنباش على إعداد المعنوي waɗanda abubuwa guda biyu ce ake bukata fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin fala takhshawun nasa wa khashawni ka zuce ku ta dauka wazkurullaha ku ambaci Allah kafiran an gane ko yana iya zamantuwa wato abin nan wato shine wato yayi niyaba akan maf'ulun mutlaq ko kuma wato sifa ce ta maf'ulun mutlaq wadhkurullaha kathiran ay wadhkurullaha dhikran kathira ko ambaci Allah ambaton Allah subhanahu wataala mai yawa ko ambaci Allah ambato mai yawa in an ce adh-dhikru shine wato ambato sun ka ce bil lisani amma in ka ce adh-dhukru sun ka ce shine tunawa da zuciyarka haka dan su malamai sun ka bambanta kenan sai zamanto zikirin Allah subhanahu wataala ana yin shi da abubuwa guda uku ana yin zikirin ambaton ana ambaton Allah da abubuwa ne guda uku akwai azzikrul lisani ka ambaci Allah da harshenka kai karanta alqur'ani zikiri ne don Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun da haka mai karanta alqur'ani zikiri ne yake kaka sa tsammanin abinda mai karanta alqur'ani ba zikiri ke ba mai hailala shi ce la ilaha illallah zikiri yake yi astaghfirullah zikiri yake yi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd da sauransu ambaton Allah da halshi dai kenan sai kuma ambaton Allah da zuciya kana tuna Allah da zuciya da kimar Allah kana ganin Allah yana da kima a zuciyarka yana da daraja idan aka ce maka Allah ya ce ayi kaza sai ka kalli kimar Allah in an ja aya baka kallon wanda alaramman da ya karanta ko malamin da ya karanta a'a zaka kalli kiman wanda an ka ce ya ce sai ka yi don shi idan aka ce a daina baka kallon alaramman da ya ja aya baka kallon malamin da ke fassara ayar ko almajirin da ke fassara ayar irin mu a'a sai ka kalli kima darajar wanda ya halicce ka ne yace a bari sai ka kalla sai ka daina ko gobe in kana son ka ci nasara ka kalli wane ne ya turo sako a isar da shi zuwa gare ka ba wanda ya kawo maka sako ba yanzu idan shugaban kasa turo mutum ya ce maka ya ce maka kaza shi wannan an aike ne kada ka ga laifinsa idan ka kimanta shi wannan manzon to wanda ya turo manzon ne ka giskata shi yasa wanda man yuta ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya manzo da'a to Allah ne ma da'a kenan idan ka nuna baka yarda da abin da Allah ya faɗa ba wannan ba da malamai kake yi fa malamai ba su da wuta ba su da aljanna bayi ne irin ka su ma suna buƙatar su samu aljanna in sun bauta ma Allah wannan sakon da suka isar suka yi iya kokarin su suka yi iya kokarin su Allah ya sani fattaqullaha mastata'tum samu aljanna in ba su yi aiki ba su ma wuta da su dan haka kan ma ka tsaya ka bata makanka lokaci in ka ki aiki da Qur'ani wallahi ba kai ma kowa ba kanka kai ma kuma ba malamai kai ma bakin ciki ba kanka kai ma bakin ciki in kuma malami bai yi ba shi kuma bai yi ma kowa ba kan shi yayi ma dan haka ko ka bi Allah ko ka bi Allah taka ta kare kai kake da bukatar aljanna Allah bai da bukatar aljanna kai kake tsoron wuta Allah bai tsoron wuta dan haka ya kamata mu fahimci wannan da kyau to fasbutu wazkurullah ka ambaci Allah akwai ambaton Allah bil qalbi mun kace da zuciya ganin kimar Allah sannan kuma da tuna zikirin Allah da ambaton Allah subhanahu wataala a cikin zuciya bil qur'an zaka iske wani karanta alqur'ani cikin zuciyarsa wani yana zikirin Allah a cikin zuciyarsa ko da lokacin da bakin shi ma ya kasa ambaton Allah wani lokaci cikin rashin lafiya zaka iske suna karatun alqur'ani a cikin zuciyarsu sannan kuma wazkurullah ana ambaton Allah da gabbai shine hannunka ka je ka yi aikin da Allah ya ce a yi da shi in kana sallah kana zikirin Allah ne in hannayenka lokacin da ka aza su a ƙarƙashin ƙasa kake sallah ko kake abin nan kafarka lokacin da zaka je wajen wa'azi kana zikirin Allah ne da ita bakinka lokacin da kake faɗar magana ta alkhairi ko da ba wai karatun alkur'ani kake ba zikiri kake nan gayi idonka idan kana kallon abin da Allah ya halatta ma ko wa'azi ko karatu ko kana kallon alkur'ani ko da baka karanta da bakinka ba zikiri ne kake da ido idan kana sauraron alkur'ani ko magana ta gari ko wa'azi zikiri ne kake da kunnanka الذكر اللساني الذكر يكون باللسان والقلب sannan kuma ana zikirin Allah da ni'imomin da Allah ya bayar shine Allah ya baka kuɗi ka sa su cikin addini addinin Allah ya ci gaba nan zikiri ne kake ba Allah subhanahu wataala ƴaƴanka kaga kai kokari su zamanto ƴaƴa na gari wanda za su amfani al'umma kai zikiri da ƴaƴanka matanka kai kokari ka kasa su sun gane addini suna ma addini hidima kai zikiri da ƴaƴanka ka ka tuna girman Allah ya baka su yace a sasu cikin wannan aikin ka sasu dan ka wani ce mun a'a babu zikiri wannan wuri kaza kaza kaza kaza to rashin fahimtar nassi da fahimtar irin yadda nassi yake da fadin ma'ana kawai sai ku iske abin nan wani yana daukar zikiri kawai abin da aka dauka zikiri shine ka zauna kai ta ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi kadai ne zikiri wannan fahimta gurguwar fahimta ce sannan zikiri da anka ce mai yawa akwai mutlaq akwai muqayyad yadda sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta karantas kadiba cikin hisnul muslim zaka ga an kawo afkar na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai al afkar na imam an-nawawi kadiba tab'a muhaqqiqa wanda an kai tahqiq hadith kadiba cikin al kalimu tayyib kuma zikiri wanda zaman to muqayyad an yi takaidin shi da wuri wanda an ka ce ga wurin da za a yi shi labbaik allahumma labbaik bayyuwa a yi shi sai a makka an yi takaidin shi da wuri misali zikiri akwai wanda an kayyade shi da lokaci wanda an ce a'a bayan sallah kana da subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar illallah wato subhanallahi 33 an gane ko alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 to a bayan sallah an ka kayyade su 33 wannan muqayyad ne amma kuma kika ci gaba da yin su bayan sallah kai iya abin da ka ga dama wannan mutlaq ne ba a tsaida maka ba sai ka karanta akwai az-zikrul mutlaq akwai al-muqayyad da kaifiyar da za a yi da wurin da za a yi da lokacin da za a yi sai kai zikiri wanda yake akan fahimta ka samu azkar sannan kuma ka samu in salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na kadiba cikin jala'ul afham na ibn al-qayyim kaga irin salatin manzo sallallahu alaihi wa sallam yazo da irin yadda ake yin shi haka ne al'amuran suke tafiya a addinance kuma a ilmance da ka'idodi ba tare da rigima ba al-muhimmu dai wazkurullaha kathiran ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun dan ku samu cin nasara akwai qadiyya guda biyu yan uwa kafin mu tafi aya ta gaba shine cewa qadiyya ta farko shine musulunci addini ne wanda ya hada duniya da lahira addini ne wanda ya hada janibin jiki da janibin ruhi mala'iku janibin ruhi gare su shi yasa la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa ci ba sa sha su ko dabbobi janibin jiki ne gare su mai karfi janibin shawa amma shi dan adam sai an ka bashi janibin ruh an ka bashi janibin shahwa to shi yasa dan adam idan ya cika yawan ibada sai ga ya kusanci janibin mala'iku sabon shi yayi karanci shi kuma idan dan adam ya kusanci janibin wato shawa sai ya koma kamar dabba shi yasa za ku ga musulunci bai yarda baka dauki janibi guda ka bar guda domin kai dan adam ne an baka guda biyu ita dabba shawa aka bata su kuma mala'iku an ba su ruhi kai ko dan adam an baka biyu shi yasa addinai da mazhabobi da tunani waɗanda sun ka ɗauki ruhi ƙarshe sai sun ka ɓaci kaga addinin buda ruhi yabba ƙarfi babu ruwan shi da jiki babu ruwan shi da kula da jiki da wani abu sai an ka ce a'a ruhi dai ko ne dai ka lokaci kiristanci sai yabba ruhi ƙarhi shi yasa lokacin da aka fara ƙere-ƙere malaman kiristoci suka ta sa a turai aka ta kashe masana shi yasa ma aka yi musu gori aka ce addinin su bai dace da duniya ba ba addinin musulunci bane wanda ya karantar da turai fiye da shekara 1850 a ƙasar spain ba shi ne ya ce ba ba a ci gaba shi ya gina jami'o'in da aka karantar da turai ya kamata mu fahimci wannan da kyau sannan kuma addinin da ya ba ruhi karhi ya zo ce ba a yan aure mace in ta za ta tsarki ba ta yan aure ta zama nan ta zan le maire le sir ai sai banna ta abku suka koma fada fada na turai da na sauran wurare suna zina Allah ne ce ya sanya maka shawa kai kaɗan hatta da annaba suna da shawa ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله أنبا وأتي سوي أوري كيكا كتبنا بذاك يا أوري با كرياني sai suka koma suna liwaɗi da ƙananan yara kuma suna zina a fakaici su kuma matan su ma da sun kace sun ka zauna ba su yi ina mace ta ci ta koshi ta balaga sai an ka koma ana fita sai ga su da aihuwa wannan bai yi saba ma Allah ne sannan kuma sai abu na biyu wanda ya ji wanda bai da lafiya ko ko wanda Allah ya baki cikin mutane wanda Allah bai bashi wannan dama ba shi ya zama ba zai yi aure ba wannan in ba zai yi zina ba wannan ka wannan particular ne abu ne wanda ba a sashi daga ciki dan wani zai iya cewa to ai akwai tarihin musulunci akwai manya manyan mutane a musulunci wanda ba su yi aure ba kamar littafin Sheikh Abdul Fattah Abu Gudda al ulama ul uzzab alladhina atharu al ilma ala zawaj yana yasu ba su yi aure ba saboda wadansu abubuwa yana da wadansu matun ana yaƙin musulunci ne suna da kuyangu shikenan wani kuma mutuwa ce ta riske shi daga gawa yana da niyyar auren to amma kuma akwai janibul maddi shine janibul maddi a zamana ana gina jiki kawai kun ga yanzu turai yanzu abin da tabba karfi kenan kamfunna kere-kere makaman nukiliya makaman kashin mutane duk abin da ba a gani har ya suna cewa babu Allah saboda bai ba a ganin Allah al mazahibul maddiya to musulunci da sai ce a'a ka nemi duniya ka nemi lahira قارون بي أنك كامشي ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة كان يمتك أبن الله باك رانا اللاهرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا كك من تربونك الدنيا كسا دوكيك كو إلي منك الدنيا كو إلي منك الديني كساش وجن نيم اللاهرة سننك جيك نيمي دنياك غرغدون إيكونك كسا ريغا ميكيو الله يباك حالي شيسا Allah subhanahu wa ta'ala ko wajen yaƙi lokacin da za a je a yaƙi sai kula da zanibin ruhi da zanibin ma'anawi salatul khawf Allah ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-sala faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum ana yaƙi Allah ce ana sallah amma su rike makamman su kaga sallah janibin ruhi ne rike makami janibul madini musulunci bai ce a da wani ba ana ƙare sallah kowa ya tashi zuwa neman albarka fa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi kaga zan ambaton Allah sallar jumu'a a tai a gina ruhi wa zarul bay' a bar ciniki sai da sayarwa da kasuwanci zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah kaga musulunci ya ce a hada wannan to kaga nan fasbutu ku tsaya nan jikinku ya tsayu واذكروا الله كثيرا كو أنبتي الله أنبتو ما يوازو كاتنكو ستبتا الجانب المادي والجانب المعنوي بنتكيني ما يوا shi yasa yau turawa da suka ba janibul maddi karfi suka nuna kawai dai abin da akwai bincike da wani abu ba ruwansu da ruhi gashi nan yau har ya kai namiji ya auren namiji mace na auren mace shawa sun ki mata ka'ida alhali akwai shawa a musulunci amma an ce a yi mata ka'ida a yi aure a yi kaza a yi kaza aure kuka ku yanga ta abin nan ta yakin musulunci aure mata hudu to amma mu sun ce muna shawa muke kamar dabbobi muke mai mata hudu shine mai kamar dabba ko ko wanda adda mata guda yana da karo sun kai 50 ko 60 ko 70 kato shi aure kato wannan shine addabbanci mace ta aure mace shine dabbanci ko ko namiji ya aure mace wanne ne dabbanci a cikin su kuna ce muna muna da shawa ta yi muna yawa mutanen annabi lutu ma ba su halatta namiji ya auri namiji ba mace ta auri mace a'a su suna yi ne amma ku shar'anta wannan kun kai a kasashen ku mu ne dabba kato shi zo kato abinda kare bai iya zo ma kare jaki bai iya zo ma jaki mace ta zo ma mace abinda kariya ba ta biyar kariya sannan mu da mun yi wata hudu ku zo ku ce mana mu ne dabbobi a'a dabba dai inda kato yake bin kato mace take bin mace nan ne dabbanci shike da kazanta addinin musulunci ya ce a haɗa biyu shi yasa musulmi ka zabda baka aiki ka ce a kai baka koyon ilimin duniya a'a za mu samu matsala Allah ya umarci mu da mu nema hadisin da suke kafa hujjar shi na sayyidina Umar radiyallahu an wanda ke cikin sunan Tirmidhi law annakum tatawakkaluna Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana wai da kuna dogaro ga Allah kamar yadda tsuntsu yake dogaro ga Allah da Allah ya arzita ku kamar yadda yake arzita tsuntsu taghdu khimasan tsuntsu yana fita ya bar gijinsa da safe khimasan akwai yunwa a cikin cikinsa kamar yadda Allah فمن اضطر في مخمصة wata ruhu bitanan tana komawa cikin ta a cike ba wai to shi kenan sun kace to kai kajiya tawakkuli na bamu daga Allah a'a tawakkuli shine al-akhdhu bil asbab la yunafi at-tawakkul ala Allah riko da sababi wa shi ke nuna baka dogara ga Allah ba amma kayi ka gani Allah dai baka in ya ga dama sannan kuma riko da sababi ba shi ke bada nasara ba kamar da tura suke tunanin a'a karfin su ne yake ba su da ilimin su da tunanin su shi yasa suke ganin da dan adam bai waye bane yake tunanin akwai Allah amma yanzu da ya yi na'ura ya jirgin sama ya mota bai bukata Allah kawai Allah shi shine ka'idodin shi da na'urorin shi da komai kawai zancen a ce Allah ne ke tafiyar da al'amuran su busu yarda ba wannan hatsari ne musulmi sun dauki janibi na takasun sun yi attawakulu alhali tsuntsun nan da an ka ce taghdu tana fita ashe ba kwana take yi ba abinci iske ta taghdu khimasan tana fita da yunwa tana yawa ma a halbe ta wajen neman abinci wata ruhu kuma ta dawo ashe ta je ta dawo kai ma ya kamata ka fita ka je ka je ka nema abba kakka ce karfin ka ne da dubara ka zai baka Allah ya ganar da mu mas'ala ta karshe a karkashin wannan aya yan uwa saboda lokaci ya matso shine wato duk tsari na yaki duk tsari na term na wani subject ko issue kamar da suke cewa ko kuma wani tsari na ilimi yana bukatar abubuwa guda shidda tunda da muna zancen yaki ne za mu yi bayani akan man da ma da aina da mata da kaifa da limaza yaki wanga da badar da an kai zance kun ga an dauko abubuwa man wane ne ya yaki musulmi ne suka yaki kafirai kuma kafirai suka yaki musulmi sannan ma menene sifofin waɗancan mutanen makka kafirai ne makiya Allah ne menene sifofin mutanen madina mutane ne masu imani amma kuma suna kafirai suna da yawan adadi daga cikin sifarsu su kuma mini suna da karamcin adadi aina a ina ne aka haɗu a badar mata a wani lokaci an yi wannan yaƙi ne a cikin shekara ta biyu a cikin abin nan watan ramadan kamar da suke cewa 17 ga watan ramadan sannan kuma kaifa ta yaya aka fara wannan yakin an fara wannan yakin Allah ya sabkar da ruwa sannan aka fara da ɗaiɗaiɗaiɗai mutanen baka suka fara da mutanen baka kafin a shiga juna sannan kuma limaza don mi suke yaƙi masu imani suna yaƙi ne don addinin Allah ya ci gaba shi yasa ce man qatal li takuna kalimatullahi li takuna kalimatullahi hiya al-ulya ko wallahu a'lam abin nan abin nan li takuna kalimatullahi al-ulya fa fi sabilillah wanda yaki don addini ya ci gaba su ko kafirai suna mi suna yaki ne mutanen makka sun zo ne limaza don su yaki don su tabbatar da kafirci su yi alfahari su nuna jin daɗi kamar da ayoyi za su su yi bayani duk hudda ta yaki a duniya haka ne ake mata duk hudda ta labarai duk hudda ta ilimi ta bincike akan haka ne ake tafiyar da ita wallahu ta'ala a'lam alar mu ji aya ta karshe duk da ke lokaci ya mun halin sa
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين
kamar yadda muke gaya muku cewa wato shari'a ta ginu ne akan tsari guda biyu shari'a ta ginu akan tsari guda biyu umurni da kuma hani Allah subhanahu wata'ala ce wa ati'ullaha ku yi ma Allah da'a wa rasulahu ku yi ma manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a wala tanaza'u kada ku yi jayayya fatafshalu waɗansu ka ce za a kaddara mishi an fa an tafshalu sai zama to wato abin nan ne jawabi ne na na al'amru kenan fa an tafshalu sai ku rangwance wannan zai sanadiyar ku rangwance ko ko fa tafshalu sun ka ce wala tanaza'u fa tafshalu kenan sai zama to kada ku rangwance dan haka kuma kada abin nan kada ku yi jayayya kada ku raggonci amma an ce wala tanaza'u kada ku yi jayayya fa an tafshalu kinan wannan sai ya haddasa muku ya zama to jawabi ne na annahyu wannan zai haddasa muku raggoncewa wa tadhhaba rihukum sai iskan ku ya tafi arrihu ana nufin iska domin iska abu ne wanda yake na tafiya da karhi amma na ana nufin arrih ana nufin wato alghalaba wanda su malamai sun fassara arrihu nan wato rinjaya ko da kuke makafirai ta tafi in ana fagen yaki ko ko wa tadhhaba rihukum wasu malamai sun fassara shi da arrihu da ad-daula shine daula ku ta tafi idan ma ba ku da in kuna da daula kuna jayayya to shikenan sai kafirai su zo su haɗa kai su zo su yaƙi ku kamar abin da ya faru yanzu ga musulmi da kuma abin da ya faru a daulolin musulunci waɗanda suka gabata irin daular andalusiya ko kuma wa tadhhaba rihukum waɗansu malamai suka ce wa tadhhaba haibatukum sai wato haibaku kwarjininku wanda kuke da shi sai ya tafi domin in kuna jayayya kafiri zai samu mi zai samu mashiga kamar yadda anka ce sai bango ya tsage kadangare ke samun wurin da zai shiga wasbiru Allah subhanahu wataala ce ku yi hakuri ku yi hakuri akan umurnin da Allah ya ba ku in yace ayi ayi wasbiru ku yi umurni akan hanin da Allah ya yi in Allah ya ce a barka abu kaza a bari wasbiru ku yi hakuri akan ababen da Allah subhanahu wataala ya kaddara muku inna Allah ma'as sabirin haqiqa Allah yana tare da masu hakuri na ana nuhin ma'iyya an gane ko bin nasri wal auni kamar yadda mai jalali ya kawo shine bin nasri Allah yana tare da su ta fuskar taimako wal auni da kuma tallafi domin al'auni shine taimakon annasr kuma nasara kina Allah zai ma'asabirin na tare da masu hakuri bin nasri zai ba su nasara wal auni kuma Allah zai taimake su to wannan ma'iyya ana kiranta al ma'iyya al khassa ba ma'iyyar amma ba in an ce ma'iyyar amma kamar yadda akwai hadisin da muka kawo na Abu Hurairah da cikin Sahih al-Bukhari inda Allah zai ce wani dan adam ranar tashin alkiyama nayi rashin lafiya baka zo ka ganni ba ko ba haka ba zai ce kai fa a'uduka wa anta rabbul alamin sai Allah ce idan da ka je wajen bawa da zaka same ni to waɗansu suna kafa hujja da irin wannan hadisi sai Allah yana ko ina kuma suna kafa hujja da wannan hadisi da yace a bawa na ba zai kasance na kusanta da ni ba hatta akunu sam'ahu har sai na koma jin shi so sai su fassara wannan da cewa Allah ya sabko cikin halittu to idan muna son mu fahimci wannan ba wani abu ne mai wahala nan abin da ake son a sanar da yan uwa wato ma'ana in an ce Allah yana tare ko yana wannan wurin da iliminsa da kudurarsa amma ba ana nufin da zatinsa ba shi yasa duk inda Allah kawo ayoyi na cewa yana tare da bayi ko ya zama to iya amma ko khassa in dai amma ce to tana nufin yana tare da su da da kudurarsa da wato iliminsa ko da ganinsa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah inna Allah bi kulli shay'in alim kaje ce Allah ya san komai dan ya nuna maka nan ma'iyya ilmiya yake nufi ba yana nufin da zatinsa ba kuntu sam'ahu sai na koma kamar jin shi bayan a'a yana nufin duk jin da yake yi an guda wanda kira tafiya da kular Allah subhanahu wata'ala yanzu in nace duk inda ka je ina tare da kai yanzu na nufin mutum duk inda yake a duniya ko dan adam yace ma duk inda duk inda kake ina tare da kai ma'ana ni yanzu in nace mutum haka nan ina tare da shi a ko ina sannan in nace sirna ma'a al-qamar kamar da Sheikh Ibn Uthaymeen yace mun tafi tare da wata yana nufin yanzu wata ya san ko mun tafi tare da shi wannan mummunan tunani ne da kuma munana ma Allah subhanahu wa ta'ala zato yan uwa musulmi wannan aya tana buƙatar ƙarin bayani kuma an nuna muna lokaci yayi sai dai akwai wani alƙawali da muka ɗauka muna fatan yan uwa su yi muna haƙuri mun yi alƙawalin zamu ɗan faɗi waɗansu abubuwa almusallasatul lugawiyya wanda suke mukhtaliful ma'ana ma'anarsu tana canzawa wanda zamu rinka ɗaukar biyar biyar ko da cikin minti biyu ne in an ce alghamru shine alma'ul kathir ruwa mai yawa an yi magainun fatha alghimru shine alhiqdu wanda yake mai keta shi yasa an kace ba yare da shaidan mai keta ba zil hiqdi an gane ko zil ghimri zil hiqdi alghumru shi wancan alghamru jam'in shi wato ghimaran wa ghumur sannan kuma alghumru shine jam'in shi aghmar wato mutumin da yake wawa shine alghumru sun kace qalilul khibrati lam yujarribul umur in an kace assalamu shine sallama as-silamu shine alhijara wato dutsi shi yasa an kace istalama alhajara sannan an kace as-sulamu sun kace jam'i ne na sulamiyya uqadul asabi'i aw al-mafasil kulliha shine wato as-sulamu jam'i ne na sulama ko sulamiyya shine wato gabban dan adam inda dan adam yake da gabbai waɗanda suke guda 360 kuma kamar yadda sun ka tabbata kuma a ilmance yau ya tabbata na ƙarshe bari mu ɗauki guda uku al-kalam ana nufin al-mantiqu shine magana kuma kalima ta al-mantiq a larabci wani lokaci tana nufin fatar jiki sannan al-kilamu jam'i ne na al-kalmu wato al-kalimu shine wato al-kalmu shine rauni sannan akwai al-kulamu ita ce al-ardul ghaliza al-wa'ra ƙasa wadda take alghaliza mai kaushi alwa'ra wadda akwai hatsari cikinta tana da abin ban tsoro to waɗannan guda uku su ne za mu ɗauka sai mu yi haƙuri tun da 'yan uwa suna biye da mu kaɗan kaɗan za mu ɗauki guda ashirin mu yi bayanin su sannan mu faɗi littattafan da suke bayani kan waɗannan abubuwa da kuma irin yadda ɗalibin ilimi ya kamata ya bincike a kansu. yan uwa ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh